بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaba da darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allumi karantar da ɗalibi hanyar wato neman karatu hanyar neman ilimi wanda yau rana ce ta 23 ga watan sha'aban shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha bakwai ga wata na hudu shekara ta 2020 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam jiya mun tsaya shafi na goma sha shida yau za mu tashi a cikin dai wannan fasali na goma sha shida ƙarƙashin faslun fi ta'azimin ilmi wa ahalihi wannan fasali zai karantar da mu kan cewa wajibi ne mai karatu ya girmama ilimi kuma ya girmama abuta ilimi duk inda ilimi yake to wajibi ne ga ɗalibi ya girmama shi ma'ana ilimin wurinka yake ko wurin waninka ko wurin wanda yake sama da kai ko wanda yake ƙasa da kai to wajibi ne ilimi a girmama shi hakanan a girmama abuta ilimi duk wanda ka gama abuci ilimi ne ko da baka da alaka komai da shi ko da kai ka fi shi karatu to wajibi ne ka girmama shi saboda ilimin da Allah ya bashi ko da ba malamin ka bane ko da bai karantar da kai ba malice ya ilam ka sani anna talibal ilmi haqiqa dalibin ilimi la yanalu ilma baya samun ilimi wala yantafi'u bihi kuma baya amfanuwa da ilimin nan illa bi ta'zimi illa bi ta'zimi al-ilmi wa ahlihi sai fa in ya girmama ilimi da ma'abuta ilimi to sannan ne dalibi zai iya amfanuwa da iliminsa amma duk yadda dalibi yake karatu inda yana wulakanta ilimi ko yana wulakanta masu ilimi to ba zai amfana da iliminsa ba wa ta'zimil ustazi da kuma girmama malaminsa wa tawqirihi da kimanta shi da darajanta shi faqad qila haqiqa an fada ma wasala man wasala ma wasala bai samu isa ga ilimi ba man wasala wanda ya sadu illa bil hurma sai ta hanyar girmamawa duk wanda haga ya samu isa ga abin da yake nema to sai da ya girmama wannan abin da yake nema sannan ya samu isa gare shi ko ba ilimi kaɗai ba ko duniya kake nema in baka girmama ta ba za ka same ta ba za ka samu isa ga abin da kake bukata ba haka in mukami kake nema ba za ka samu isa ga wannan mukamin ba da kake nema sai in ka girmama wannan mukamin to shine ma'anar ma wasala mai saduwa bai samu saduwa ga abin da yake bukata na ilimi ko abin da ya shafi wata ni'ima man wasala duk wanda kaga ya sadu ga abin da yake so illa bil hurma sai ta hanyar darajanta wannan abin da ya cimma wa ma saqata bai kaskanta ba man saqata wanda ya kaskanta illa bi tarkil hurma sai ta hanyar barin girmama abin da yake nema duk wanda kaga ya wulakanta a kan abu to babu shakka wulakanta abin ya yi to ɗalibin ilimi in ya girmama ilimin to sai ya samu isa ga abin da yake son ya cimma shine na zama malami ko in ya wulakanta ilimi to zai faɗi ba zai ma samu isa ga abin da yake son ya kai ba ya ce wakila an ce alhurmatu girmama abu ko girmamawa khairun min ta'a to tafi alkhairi sama ga biyayya da'a wato ka girmama mutum ya fi alkhairi sama da kai masa biyayya eh gara mutum ya baka umarni ka ƙi da ka wulakanta shi to ga misali in baka gane ba ala tara baka ganin annal insana haqiqatan mutun la yakfuru bil ma'asiya in ya aikata sabon Allah ai baya kafirta idan mutun yayi zina baka cewa ya kafirta kai tsaye in mutun yayi ƙarya baka cewa ya kafirta kai tsaye in mutun ya shagiya baka cewa ya shagiya kai tsaye amma kaga ai ya saba ma Allah ko ba haka ba bai yi ma Allah da'a ba me zai kafirtar da shi ya ce wa inna ma ya kafaro bis ha amma yana kafirta idan ya wulakanta wannan sabon yanzu da zaran ya ce kai ai shan giya ba komai ba ne ai zina ma ba komai ba ce kawai kwalama ce ko ba haka ba kaga ya rena ni to wannan renawa ita tana fitar da shi musulunci amma da ya aikata zinat yana ji a ransa cewa shi mai laifi ne to yana nan musulmi bai kafirta ba na batar an gane kenan a nan girmamawa ta fi mi ta fi da'a muhimmanci ya ce wa bitarkil hurma haka ya kafirta saboda barin girmama sabon Allah din baya ganin girman sabon ومن تعظيم العلم yana daga cikin girmama ilimi ta'zimul muallimi girmama malami wato in an ce girmama ilimi to girmama wanda kake karatu wurin sa ya shiga ciki qala ali karrama Allah wajhahu sayyidina ali Allah ya karrama fuskarsa yana cewa ana abdun ko kuma ana abdu man allamani harfan wahidan ni kamar bawa ne ga duk wanda ya karantar da ni harafi kwaya daya wannan tashbihun ne balik wato ni kamar matsayin bawa nake kamar bawa nake ga duk wanda ya koya min harafi kwaya daya a addini in sha'a ba'a wanda adda bawa ko kaga in ya ga dama shari'a ta ba shi dama ya sayar da bawan ya ja bawan ya kai shi kasuwa ya sayar a ba shi kuɗi wa in sha'a a taƙa in ya ga dama shi ne shi ‘yanta shi wa in sha'a in ya ga dama istaraƙa ya bar shi cikin bauta ya riƙe shi a matsayin bawa to haka malami na yake in ji sai na ali idan ya koya min harafi guda in ya ga dama ya sayar da ni in ya ga dama ya ‘yanta ni in ya ga dama ya riƙe ni a matsayin bawa wa'yan abubuwa guda uku kowanne ya yi yana da haƙƙi sai da na ali kenan ashe kaga malami ba wasa bane wa qad unshittu fi zalika shi'ran yace hakika an rera min wasu baitoci game da abin da ya shafi girmama malami dalibi ya girmama malamin shi ra'aytu ahqqa al-haqqi haqqa al-mu'allimi wa awjabahu hibzan ala kulli muslimi فقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم يتي رأيت أحق الحق رأيتني ناغا أحق الحق mafi cancantar haƙƙi daga cikin haƙƙoƙa mafi wajabtar haƙƙi daga cikin haƙƙoƙa shine haƙƙal mu'allimi haƙƙin malami in ana magana haƙƙin kowa in dai mutum ne to haƙƙin malami ya fi kowa zama haƙƙi shine ra'aitu a haƙƙal haƙƙi haƙƙal mu'allimi ni na ga mafi zama haƙƙi daga cikin haƙoƙa shine haƙƙal mu'allimi haƙƙin malami wa aujabahu hifzan kuma haƙƙin malami shi ya fi zama wajibi a kiyaye shi ɗalibin ilimi ya kiyaye shi ala kulli musulmi ga kowane irin musulmi ba ma wai sai wanda malamin ya karantar ba da an ce wannan malami ne a gari to duk wanda a garin nan wajibi ne ya girmama shi da wanda ya karantar da wanda ma bai karantar ba amma saɓanin abin da ke faruwa yanzu aka ga ɗalibai na wulaƙanta malamai da shi sa ilimin nasu baya albarka laƙad haƙƙa haƙiƙa malami ya cancanta an yi huda ilaihi a ba shi kyauta sai ka koma can ƙarshen baiti alfu dirhami a ba shi kyautar darhami dubu karamatan saboda girmamawa gare shi lita'alimi harfin wahidin saboda karantar da harafi guda da yi idan malaminka ya karantar da kai harafi guda ɗaya to ya cancanta ka ba shi kyautar alfu dirhami dirhami dubu kamar a ce miliyan goma kaga yi kuɗi ne to shi ne wannan karamatan wai don girmama shi maf'ulin li'ajalihi ne saboda girmama malamin lita'alimi harfin wahidin saboda karantar da harafi kwaya guda da yi to ina ga wanda ya koya ma littafi ina ga wanda ya koya ma littattafai to shi ko me ya cancanta a bashi kaga abu dukiya ta yi yawa to shi yasa suka ce duk abin da ɗalibi yawa malami ba zai iya biyan sa ba sai dai ya iya kokarin sa fa inna man allamaka harfan mala yace domin duk wanda ya karantar da kai harafi kwaya ɗaya a addini amma duka wannan ana magana ne akan ilimin addini ilimin duniya bai ciki eh ilimin duniya bai da wannan falala bai da wannan daraja ana magana akan ilimin da zai taimake ka ka gane alkur'ani da sunnar manzon Allah ko ƙur'ani ko sunna ko kuma ilmomin da za su taimaka maka ka fahimce su kamar ulumul lugha sun shiga ciki alfiqhu ya shiga ciki da usulul fiqh da mustalawat duk abin da zai taimake ka ka gane alqur'ani eh to ya shiga cikin wannan amma dan mutum ya koya maka ilimi na duniya ya koya ma science ko biology ko wani abu to wannan duniya ce eh wannan duniya ce yawa iya ambare ga ya ambare ga inda ambare ga kuma shikenan amma falalar da ake magana a nan to shi wannan malamin bai shigo ciki a nan saboda haka malaman boko sai su san ba da su ake ba ana magana akan malaman addini Sheikh Salihu Al-Usaimin rahimahullah a sharhin sana sharhu Riyadus Salihin a ƙarƙashin hadisin man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljanna to ƙarƙashin sharhin wannan hadisi yace duk wata falala da zaka ga an faɗa ta ilimi da masu ilimi a alqur'ani da sunnar manzo Allah ana magana ne akan ilimin addini duk inda ka ga ana magana akan balala da daraja ta malamai da ilimi to ana magana ne akan ilimin addini ba ilimin duniya ba shi wannan bai da bambanci da noma ka koya wa mutum noma bai da bambanci da ka koya wa mutum yankan shinkafa ba su da bambanci to shi ne fa inna man allamaka harfan duk wanda ya koya maka ilimi a harafi ku guda ɗaya a ilimi mimma ta hataju ilaihi fiddini daga cikin abin da kake da bukata da shi kaga fiddini yawwa fiddini kenan duk abin da ba addini ba ya fita a cikin addini to fa huwa abuka fiddini eh kenan ana maganar uba a addini wannan babanka ne duk wanda ya koya ma harafi kwaya daya to babanka ne a addini wa kana ustazuna malaminmu ya kasance wane ne malaminmu ashekul imamu shine babban malamin nan shugaba sadiduddini mai daidaita addini ashirazi ane masa laƙabi da ashirazi rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama ya ƙulu yana cewa ƙala mashayihuna malamanmu suna faɗa rahimahumullahu Allah shi musu rahama man arada duk wanda ya nufin an yaku na bunuhu aliman duk wanda ke son ɗane ya zama malami duk malamin da ke son ɗane ya zama malami kamar yadda shi ma ya zama malami to fayan bagi ya kamata ga malamin an yi ra'iyar guraba min alfuqaha'i to ya kula da haƙƙin baƙi daga cikin malamai malamai da ke tahowa wurin karatu shi wurin shi malamin to ya kiyaye haƙƙinsu irin waɗanda za su zo daga ƙauyuka daga wasu garuruwa su zo su same ka har gari su yi karatu to kai da za ka karatar da su in kana son ɗanka shi ma ya zama malami to ka girma waɗannan baƙin me yasa saboda wajibi ne a girma baƙo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu saboda haka su baƙi ne wajibi ne kuma a girma baƙo karka kalli cewa to ai almajirai na a tunda baƙi ne su suna da girmamawa ta musamman sama gawa yan gari yawwa su yan gari ba baki ba ne wa yi kuma ya girmama su wa yi amahum ko? wa yi amahum ya ciyar da su abinci ya ba su abinci ba laifi ba ne tun da baki ne ba su da iyaye a garin ba su da mata a garin ba su da yan uwa yanzu malami shine matsayin uba gare su shine wa yi wa yu'azzimahum kuma ya girmama su wa yu'tiyahum shay'an kuma shi dan ba su wani abu na kuɗi da za su dan samu guzuri na mota ko na abin hawa da makamantan wannan sai ce to ga wani abu bayan sun yi karatu ya dan zaro wani abu ya ce to ga wani abu a sha ruwa kan hanya kar ya zura ido ya ce shi sai sun bashi saboda baki ne fa'illami ko kuma waɗanda sun ka zo su dama sun zo ne don su ci rani su yi karatu a wurin malami to a dinga kula da su wato yana maka magana akan almajiranci fa'illam ya kun ibnuhu aliman in haɗansa bai zama malami ba to ya kunu hafiduhu aliman za a samu wani jika nashi daga cikin jikoki ne ya zama malami sakamakon girmama almajirai ne da ya waɗanda suke baki ta iya yiwa cikin ‘ya'yan nashi ba a samu malami ba to cikin jikoki sai an samu malami wa min tauƙiril mu'allimi yana daga cikin girmama malami Allah ya mshi a mamahu kada ɗalibi shi tafiya gaban malamin shi wato kamar wulaƙanci ne ɗalibi ya dinga tafiya gaban malami malami ne na baya babu girmamawa ko wala ya jilisa makanahu haka yana daga cikin girmama ilimi kada ɗalibi ya zauna wurin da ya san malami ne na zama duk kujera ko tabarma ko inda ya san malami ne na zama to kare ya zauna nan to kaga banda ɗaliban yanzu eh da ƙari za su ije malami masu a sokoto akwai almajiran da sun ka kulla ma wani malami sharri malaminsu sun ka sa an hakore da aiki an ka ɗauki wani daga cikinsu kuma duk almajirai ne na to kaga ai wannan ya fi tsanani ko kuma su zo wuri ne su yi karatu lalacewar zamani ne wala yabtadi abil kalami indahu illa bi izni kuma kada ɗalibi shi fara magana a wurin malami sai in malami ya bashi izini in malami bai bashi izini ba to kai shi fara magana sai ya jira mi malam zai ci kaga sabanin ɗaliban yanzu malami na magana suna suna magana ko ba haka ba to wannan mishkila kenan amma in malami ya baka izini kai magana sai kai in bai baka izini ba to karkai to shi yasa za ka ga duk wanda bai karanta littafin ta'alimi ba ba yadda za a yi ya san kimar karatu ba yadda za a iya san kimar malamai tushessa wannan littafin yana da matukar mahimmanci a ce duk wani ɗalibi ya karance shi shi yasa sauran ɗariƙu da yake suna karanta littafin za ka ga suna girmama malaman su ma haye da wuce gona da iri mu kuma ɗalibanmu ba sa karanta wannan littafin sai zan kwata-kwata ma girmamawa tsakaninsa da malami babu to karantawa ake yi sai a girmama malami iya yadda malamai suka yi bayani iya abin da bai keta saba ma Allah ba sai karatu ya yi albarka sai rayuwar ka ta yi albarka wala yuksira al-kalama indahu illa bi izni kuma yana daga cikin girmama ilimi kada ɗalibi shi yawaita magana a gun malaminsa sai in malamin ya ba da izini kenan ɗalibi ya zama mai yawan surutu a wurin malami wulaƙanta karatu ne wala ya tsala shay'an inda malamati kuma kada ɗalibi ya tambayi komai a lokacin da ya ga malami ya ƙosa ya gaji kare ce a shi dole sai ya tambaya an ba shi amsa in ya fahimci malami ya gaji to ya kyale shi har mi har zuwa wani lokaci to da haka in ka zo karatu ka ga alamun malami ya gaji to sai ka rufe karatu wa yura'i alwaqata dalibi shi kiyaye lokacin da ake karatu ba kowane lokaci zaka ce ka zo ka kai mi kamar yadda ba kowane lokaci zaka zo ka ce kai tambaya ba kamar yadda wasu za ka ga su wani ya bugo ma waya karfe biyu na dare waya yana da fatawa kuma wai yanzu yanzu ya kasan a walwale ba ita ina ladabi yake eh ko kuma wai mutum shi ba da tambaya amma sai shi kama ba fulashi wai ka kira shi in ka kira sai ka kira zai ce a kana makalla wata yar tambaya ta gara yar tambaya shi yasa ba ka ɗo abin da kima ba kenan to haka suke haka nan na ake ta hankuri da su ko zamanin annabi kun san an samu wasu daga cikin ƙauyawa in suka zo tun daga nesa su dinga kwara ma annabi kira ya muhammad irin kiran nan na jahilai sai da allah ya saukar da aya innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun allah ya ce mafi yawancin su ba su da hankali dan nesa kaga ka zo kana kiran malami wala ya duk kalbaba kuma kada ɗalibi in ya zo karatu ya dinga kwankwasa kofar garkan malam wai malam ya hito ya ba shi ilimi eh bal yasbiru ko zai yi hankuri hatta ya haruja has ya zauna nan ya ta jira sai sannan malamin ya zo in malam bai zo ba sai yi sai ya hankuli har zuwa wani lokaci amma yanzu sai kaga mutum ya zo ya ta bugun kofa ya ta bugu ya ta bugu in baka bude ba kuma ya ta buga ma waya wai dai dole sai ka fito ka bai karatu to kaga babu ladabi shi yasa haka ilimi baya albarka karatu ake yi babu albarka kar ku manta da maganar da yi a baya na cewa ma wasala man wasala illa bil hurma wa ma saƙaɓa man saƙaɓa illa bi tarfil hurma wannan ka'ida ku kula da ita duk abin da kake nema to kai kokari ka girmama wannan abu sannan za ka samu isa gare shi an gane ko wa fil jumlati mal yace kai a dunkule ya tulubu ridahu ɗalibi shi ne biyar da malaminsa kawai wa yaji tanibu suhtahu ya nisanci fushin malaminsa ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى وما يزرتد da umarnin da duk malamin sa ya bashi in dai ba cikin sabon Allah na ba domin fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu halaccin yin da'a ga wani halitta a lokacin da za a saba ma Allah mahalicci duk abin da malamin ka yace kai to in dai ka auna ka ga ba sabon Allah na ba to baka da zabi كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يفدع وانا حديثي وانا بيتبتبا إن شر الناس للي ما في شر متعدي من يذهب دينه wanda yake lalata addininsa li duniya gairihi don ya gyara duniyar waninsa to wanda ya fi kowa zama sharri shi ya lalata addini imma dai ta hanyar saba ma Allah ko ta hanyar barin ayyuka na wajibai a kansa ba don kuma wajen ya daɗaɗa ma wani don ya gyara duniyar wani ko kuma saboda yi ma wani hidima sai ya sa kai ne ka saba ma Allah su biya wa ta'ala wannan hadisi duk da bai inganta malamai suka ce lakin na ma'anahu sahih ma'anarsa ingantacciya ce ibnu abdul barri annamari a cikin littafinsa a tamhid a muƙaddima yana cewa wa rubba hadi wa rubba hadithin da'ifin ka gane an gane ko yawa sahihi sahihi ma'ana wa rubba hadithin da'ifin sahihi ma'ana da dama ake samun hadisi da'ifi isnadin sa bai inganta ba amma ma'anarsa tana da kyau to ma'ana wannan hadisin yana da kyau wa min tawqirihi ya daga cikin girmama malami tawqiru auladihi girmama ƴaƴan malami wa man yata'allaqu bihi kai da duk wanda yake ratayuwa da malamin duk wanda kaga yana da alaka da malamin to ka girmama shi karka ce a ni eh sai malami na irin yadda ɗaliban islamiyya suke su in sun ga malaminsu ko cikin mutum dubu yake to malaminsu ɗaya suke wa sallama shi ɗaya suke gaisuwa wai sauran wai ba malamansu ba ne to kaga wani ya nuna babu tarbiyya shi malamin ya kamata ya gyara ya koya ma yaran cewa a ba haka ake yi ba duk inda kun haga mutum ko malaminku ne ko ba malaminku na ba ku gaishe shi kuma ku girmama shi in kun ga malaminku cikin jama'a to in kun zo ku yi sallama ta gaba dai kar ku ce mala assalamu alaikum to sauraha eh to wa kana ustazuna malaminmu ya kasance shekul islami tsohon musulunci burhanuddini hujja addini sahibul hidaya ma'abuci littafin alhidaya sunan littafin rahmatullahi alaihi Allah shi masa rahama ya haki yana hakaito labari anna wahidan min kibari a immati bukhara akwai wani daga cikin manya-manyan shugabanni na malaman garin bukhara kana ya jilisu majalisar darsi to shi wannan malamin na garin bukhara ya kasance yana zama majalisin karatu in ɗalibai sun zo sai ya zauna a cikin masallaci ne an gane sai ya hau kujera ya yi taba ɗalibai ilimi ya taba ɗalibai ilimi to wasu lokuta yana karatu wa kana ya kuma fi khilali dars a hayana wasu lokuta sai a ga ya miƙe tsaye bayan ya miƙe tsaye can can can sai ya zauna sai a ci gaba da karatu fasa'aluhu an zalika sai su almajiran suka tambaye malam akan wannan al'amari faƙala sai ya ba su amsa ya ce da su inna na ustazi abin da ya safin haka ina tashi ɗan malamina yal'abu ma'asubiyani shi ke fitowa yana wasa da yara fisikati a cikin hanya shine asikka a cikin hanya waya ji'u a hayanan wasu lokuta ma har yakan zo ila babil masjid zuwa ga kofa wannan masallaci da muke karatu to shine fa iza ra'aituhu in naga yaron da wanda yake da ga malami na aqumu lahu sai in tashi in tsayu gare shi yasa ta'aziman li ustazi saboda girmamawa ga uba ne malami na wanda ya karantar da ni lokacin shi uban hobe mana ya marasu amma kaga karatu yake da yatsin kai yaro ya sheko da kofar masallaci sai a gaɗe malam ya tashi in ya tashi tsaye sannan sai ya zauna to shine sai ya gaya musu ga dalili kaga wannan girmama ɗan malam kenan ko wa kana alqadi to alqadi ya kasance waye alqadi al-imamu fakhruddin wanda yake alfaharin addini al'ursa bandi laƙabinsa kenan al'arsa bandi an gane? to shi wannan malami da ake kira al'arsa bandi ra'isal a'imma ya kasance shine shugaba na malamai fi marwa a cikin garin marwa sunan wani gari ne wa kana sultanu to sarki ma na garin ya kasance ya hatarin muhu yana girmama shi fakharuddini al-arsabandi yana girmama shi gayatan lihitarani matukar girmamawa har wasu na mamaki wai malam kai da ya kamata a ce ka girmama sarki yau sarki ke girmama ka to shine sai malam ya ce to bari ku ji yadda asalin yadda abin yake waya kulu sai shi malam al-arsabandi ya ce da su inna ma wajidtu fi hadha al-mansibi bi khidmati al-ustaz ai na samu wannan matsayi ne na girmamawa saboda ni ma nawa malami na hidima hidima nawa malami na to wannan hidimar da nawa malami na ita ta Allah ya saka min yau kowa na girmama na hadda sarkin gari kenan yana ishara in kana son ɗalibanka su girmama ka to kai ma ka girmama malaminka in ka girmama malaminka to hadda sarakuna waɗanda ma ba almajiranka ba za su girmama ka bin da ya sa ga wasu malamai ana wulakanta su saboda ba su malaman su biyayya ba ya ce fa'in ni sai ya ba su labarin abin da ya faru da shi ni na kasance kuntu a khadumul ustaz alqadiya ina wa ina yin hidima ga malam alqadiya wanda yake alkali al'imama wanda yake jagora a ba yazid dabbusi malamin sani to yace na kasance ina wa malami na hidima wanda ake kira Abu Yazid Abu Yazid dabbusi wa kuntu na kasance akhdumuhu ine masa hidima wa adbuhu ina dafa masa ta'amahu abincin sa salasina sanatan shekara 30 ni ke mai girki na abinci kuma abin ban mamaki wala akulu minhu shay'a komi bana ci cikin abincin saboda ban iya cin abincin da malami na zai ci saboda girmamawa to ya ce musu wagga hidimar da wa malam shi yasa kun kaga har da sarki yana girmama ni wa kana shaykh al-imam al-ajall to shehin malami al-imam jagora al-ajall mai mafi daraja shamsul shamsul a'imma wanda yake rana ce ta shugabanni alhalawaniyu a ne masa nisba ga alhalawaniyu mai sai da alewa rahimahullahu Allah shi masa rahama ƙari kharaja min bukhara wata rana ya fita daga garin bukhara wasa kana fi ba'dil qura ayyaman sai ya zauna a cikin wani sashen garuruwa alqura jam'u qarya to ya zauna a cikin wani gari daga cikin garuruwa a yaman wasu kwanaki wani adadi na kwanaki li hadisatin saboda wata musiba waka lahu da ta auku gare shi ko wani al'amari babba shine in an ce alhadisa ana nufin al'amari babba mai nauyi da ya auku gare shi to yana nan zaune wa qad zarahu talamizuhu dukkanin almajirai ne da ke cikin wannan garin sai da sun hakawo mai ziyara shi shamsul a'imma alhalawaniyu ma ɗalibi kaza ya zo ɗalibi kaza ya zo ɗalibi kaza ya zo ghaira shaikh al-imam al-qadi banda wani malami da ake kira al-qadi al-qali shamsul a'imma shi ma rana ce ta limamai abubakarin sunansa abubakar az-zarnaji wanda shi ma yana cikin ɗalibai na shamsul a'imma al-halawaniyu kowa ya zo shi shi kaɗai abete ba rahimahullahu ta'ala shi ma Allah shi masa rahama faƙala lahu hina laqiyahu sai shi malamin nasa alhalawaniyu ya tambayi abubakar az-zarnaji lokacin da ya haɗu da shi ya ce lima lam tazurni me yasa baka kai min ziyara ba kowa ya kai min ziyara kai baka kai min ba faƙala lahu sai shi azzaru na ji ya ce da shi yana son ya bashi uzuri ko ya ce kuntu mashigulan bi khidmatil walida na shagaltu da wa mahaifiya ta hidima saboda ta tsuha kuma ba ta da kowa sai ni kaga wannan aiki alheri ne kuma wanda yake wajibi ko ba sabon Allah bane to tsayawa ka duba saboda girman iyaye annabi sallallahu alaihi wasallama wani yazo yace zai bi shi yaki nabi yace da shi a hayyun walidaka iyayenka na raye ya ce na me ce to fafihi ma fajahi je hidimar da za ka yi musu jihadi ne to kaga kenan shi ne eh hidima yake yi shi azzarnaji amma bari ku ji abin da malami ya ce masa sakamakon yi ma mahaifiyarsa hidima ya kasa zuwa ya kai ziyara ga malaminsa faƙala sai shi malami ya ce da shi turzaqul umra to za a azurta ka rayuwa mai tsawo domin cikin abin da ke sa mutum ya yi tsawon rai shine yi wa iyaye hidima yana ciki daga cikin abin da ke sa rayuwa ta yi karanci ga mutum shine rashin yi ma iyaye hidima amma wala turzaqu raunaqal darsi kai ko ba za a azurta ka da jin daɗin karatu ba saboda ka rena malaminka kowa ya kawo mai ziyara kai ba ka mai ziyara ba ko ba haka ba can da kai biyayya ga mahaifiyarka to Allah zai saka maka da rayuwa kamar yadda wasu hadisai suka nuna ko ba haka ba nan kuma da an ka ce ka gima malaminka ba kai ba to sakamakon wannan don kamata ya yi su gaba ɗaya sai sharaba biyu yana wa iyaye na hidima sannan ya samu lokaci ya kawo malamin shi ziyara to sai zan bai samu damar kawo ziyara ga malaminsa ba to shine mala ya ce turzaqul umra wala turzaqu raunaqad dars za a azurta ka rayuwa mai tsawo sakamako madadin hidimar da kawo mahaifiyarka amma ba za a azurta ka da raunaqad darsi ba raunak shine abu mai daɗi wa kana kazalika kuma hakan ya faru ga malami ya yi doguwar rayuwa amma kuma abin ban mamaki baya jin daɗin karatu bai iya zama ya karantar da almajirai Allah ya gyara fa innahu kana yaskun ƙarshen rayuwa ta yi ma shi shi shamsul a'imma az-zarnaji abubakar ne zarnaji to ya kasance yaskunu fi aksar awqatihi al-qura mafi yawan lokutansa yana zaune ne a garuruwa daban-daban ya je wanga gari ya kwana kaza ya yi wata kaza ya yi shekara kaza ya bar garin ya koma wani gari shi ma ya kwana kaza ya yi wata kaza ya yi shekaru kaza ya bar garin haka ya ta yi mafi yawan rayuwarsa walam yantazim lahu darsu babu wani darasi kwaya ɗaya da ya tsaru gare shi bai da wani majalisi kwaya ɗaya na darasi da ya kafa saboda waccan cutar wanda yawa malaminsa sai dai yawo kawai bai iya zama ya karanta domin aina daga cikin albarkar ilimi a ce ka yaye ɗalibai ko ka kafa wasu turaku a ilimi to shi bai da shi ba wani darasi da ya tsaro gare shi faman ta'azza minhu ustazuhu duk wanda malamin sa ya cutu da shi duk dalibin da malamin sa ya cutu da shi yuhramu barakatul ilmi to wannan za a haramta mai albarka ilimi ba zai samu albarka ilimi ba to bale wanda ya faɗa da malamin sadaka wala yuntafa'u bihi illa qalilan kuma al'umma ba za su amfana da shi ba sai amfani dan kadan komai tarin karatunsa to al'umma ba za su amfana da shi ba in ka auna shi sama ga sauran malaman da zaka ga kullun al'umma amfana suke yi shi to wasu da yawa da kake ganin kamar suna da karatu ba amfanuwa da su a wannan babin sun ka fada saboda sun raina malamin su sun raina malaman da suka koya musu karatu إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه وقنع بجهلك إن جفوت معلما يتسي إن المعلم كسني شمالمي والطبيب دلكتا كلاهما دكان سو إذا هما لم يكرما إن بأجر ما صبا layan sahani to ba sa yin nasiha ba su yi ma bayanin gaskiya ko ba haka nan na ba in dai ka wulakanta likita a to zai ma bayanin gaskiya cewa ga abin da ka damuwarka magani ka za ya kamata ka sha to haka in ka in baka girma malami ba ka wulakanta shi ba zai yi maka gaskiya ba zai maka nasiha ta gaskiya akan sha'anin karatu ba sai ka yana baka gurguwa fassara mugun ya fassara fasbir lida'ika ka ka yi haƙuri da ciwon da ke cikin jikinka in jafauta ɗabibahu idan kawwa likitan wannan ciwon jafa'i in ka aibanta likitan wannan ciwon naka to ka yi mi kai ko ka haƙura amma ka ci mutuncin likita kuma ka zo ka ce wai shi baka magani zai yi ka yi mai jafa'i ka aibanta shi shine jafa'i waƙana kuma ka wadatu bi jahalika da jahilcin ka rashin ilimi in jafauta idan ka aibanta mu'allima malami bai yiwa ka aibanta malami kuma ka dawo ka ce wai zai yayi ba jahilci ya karantar da kai wa hukiya an hakaito annal khalifata lalle khalifa haruna rashida ana kiransa da haruna rashida ba'athnahu ya aika ɗansa wata rana ila al-asma'i zuwa ga babban malamin na al'asma'i babban malamin luga ko malamin ƙira'a to shi haruna rashid ya tura yaronsa wajen malam al'asma'i liyu allimahul ilma don al'asma'i ya koya ma yaron karatu wal adaba da kuma ladabi tarbiyya fara'ahu sai shi haruna rashid ya ga al'asma'i ya tawadda'u yana arwalla wa ya gasilu rijalahu yana wanki ƙafarsa. wabunul khalifa ɗan khalifa shi kuma ya subbul ma'a ala rijili yana zuba ruwa ga ƙafar malamin nasa in ya zuba ruwa ga ƙafar malami shi kuma malami ya wanki ai kaga akwai girmamawa ciki ko kuma akwai hidima to shi harunun rashidi da ya ga haka sai ne ya ɓaci fa'ataba al'asma'iyya sai ya zargi shi al'asma'i shi malamin fi zalika akan dammi yake wanke kafa da kansa bai bar almajirin nasa ya wanke masa kafa ba wato hadda arwallah ya bari yaro ya yi masa ba wai zuba ruwa kawai ya kamata ya ba yanzu yana ganin wannan kamar rashin tarbiyya ne bi kaulihi sai harunin rashid ya ce da shi inda ma ba astuhu ilaika ni na turo maka wannan ɗanawa ne litu'allimahu don ka koya masa ilimi wato addibahu kuma ka bashi tarbiyya ladabi falimaza don me lamta amurhu baka umarce shi ba bi an ya subbal ma'a ya zuba ruwa da kai ne shi yaron bi ihda yadayhi da ɗaya daga cikin hannayensa guda biyu wa ya gasila rijilaka bil ukhra sai ya wanke kafarka da hannu daya wannan shi a tarbiya yace saboda haka karka sake barin yayi haka in ka zo zaka yi arwalla to ya zo ya zuba ruwa da kai ne kuma ya wanke ma kafa to karatun na da yawa sai mu bar shi nan har gobe sai mu yana yiwa gobe mu samu dama mu karasa fasilin sai mu tashi gobe wa min ta'azimil mu'allimi ta'azimul kitabi zai magana shi kuma na akan girmama littafi yayi magana akan girmama ilimi yayi magana akan girmama malami yanzu kuma zai yi magana akan girmama littafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته